أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم الأبيم السلام عليكم آه من دعا كان كاتم من دوسي مائكي صلى الله عليه وآله وسلم آه ذا متاشي منا تكين وانا لتافي من البركة تاريخ الحوادث والأحوال النبوية na Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullahu ta'ala eh, muna inda yake magana kan gazawatu sallallahu alaihi wasallam saraya mun faɗi Badar mun faɗi mun yi Uhudu Muraisi yanzu muna Khandak Ah, muna cikin Khandak in ne je lokaci ya mana Ah, wato muna daidai inda muke inda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Salman ya ba da shawaran tonon ganuwa sai aka fara warwasansa kowa na cewa muhajiru ce salmanu minna nanul muhajirun lansar ce salmanu minna nanul ansar salmanu namu ne mu muhajirai dan shi ma ba dan madina bane yadda muka zo shi ma zuwa yi ko ba daga makka bane kuwa sifansa sifansa na muhajirai lansar suka ce ai nan kuka tadda shi tun makka musulunci yanzu yake gare nan dan haka ya riga yana ciralizing da aka salmanu minna nanul ansar salmanu namu ne balansari ne tunda ba lokacin da aka umarni hijira ya zo ba misali ya zo tun ba musulunci ya zo salmanin minna na nuna sa alaihi sallallahu alaihi da ya ji abin ya ba shi sha'awa Allahu akbar warwasun su ake koya ce- sai ce to dubba dubba na ku bane namu ne nan salmanin minna ahlul baiti to kuma ya haɗu da cewa shi kansa to non in an ce mutum arba'in can ana ganewa mutum arba'in nan misali mutum kaza nan ko mutum kaza ko banu fulanin kaza banu fulanin ka misali kowane su ce to mu a bamu nan salmanu mu a bamu salmanu annabi ya ce "A salmanu a cikin mu na ahlul baiti zai nashi to shine sai shi kadai ya samu wannan martaba to wannan kwanaki masu wahala masu tsanani masu kuma na rayuwar ma'aiki salasan da sahabbai na jarrabawa yadda alkurani yake hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a nan ne fa aka jarrabi mu'minai kaman kaman ba wani waje can da ba nan ne ainihin jarabawa a nan ne fa aka jarabi mu'mini hunalika ubtuliyal mu'minina wa zulzulu aka girgiza su zilzalan shadidan girgiza mai tsanani to wannan girgizawan shine shine eh, a ciki din walan mara al-mu'min al-ahzaba kuma wa ija qulum fi qulub maradun ma adna wasulu illa gurura su da suka gani mun faɗa ko mumine ku suka ce wannan shine masu mawa azamawa da nan lawar kai wasu da kan lawar su ne ku abun ya rage musu imani wa ma za da hu illa imanan wata su iman lokacin da suke cewa ma Allah su ila gura suka ce su kuma haza ma ma haza ma wa Allah warsu wasu da kan lawar su sai Allah ya musu ya ce minal mu'minina rijal a mu'mina akwai mazaje sadaqu mahadullah alai to wannan sai ya zama a lokacin da wuri ya tsanani sai Allah ya jefa Nu'aym ibn Mas'udin al-Ashja'i iman na rarrabe muku shi da Urwatu ibn Mas'udin al-Thaqafi dan Banu Saqifa wanda shi ne envoy din mutanen Makka suka fara turo shi wajen sa Saudiya wanda ya ce ya Muhammad innaha quraishin kallabi sajjudan numuri mutawahidina ala annaka la takulu ala ummati in mun zo hunain za mu karanta ga hunainin ma a gaba kaɗan ana ji to wannan nu'aymu sunan shi a kansa ayan Allah ta sauka ta cikin suratul suratul ali imran alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan nu'aymu shi aka turo ya zo ya firgita mutane saboda tsabar hikimarsa da wayo shi mutanen Makka da suka gaba su fita da annai- yaƙi da annabi baransu ya ɓaci a su- duke su a ka san sun kashe annabi sabbai saba'in sun fusata shi sun kashe masa baffansa Hamza to ya yi fishi sun masa rauni alisa Allah ya yi fishi da su saboda abin da suka yi sai suka shiga wani mummunan bala'i da talauci da wahala a shekara dama sun ce baɗi za su zo a yi mau'idu na badar ko da sai zo kasa fitowa to ya za a yi abin kunya sai suka turo na yi mun zai ce mutanen maka wallahi mutanen maka wallahi in kun ga tayin da mutanen maka suka muku da ko an ce ku fito ma ba ku fito ba kuma za su kasa fitowa ne su to shi inda na saka jabo da kun fakshahu to yau su ji tsoro fa za da mu imani ba kalu hasbun da wani muke to wannan nu'aimu shine Allah ya jefa imani shi yasa ai kaga ayar da ta faɗi ya faɗi haka bata tsine mar ko ta ce ulaika lahum azabun alim ko dan wuta bane in qur'ani ya faɗi wani yayi laifi ya ki a ƙarshe ya ce to ƙarshen sa jahannama ne to zai musulunta insha Allah ya lifuna billahi ma kanu wala karkanu kalimatul kufr wa kafaru ba da imani munafiki ne a lokacin wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an agnahu Allah sallu min fadlihi ce mene to fa in ya tubu nan nake so in kawo ku shi wannan da ya magana ya tuba daga ba shi yasa ya bude kofa wa in ya tubu to kal wa ya tawallau to ba kamar istaghfirullah ba aw la istaghfirullah in ta sabila sai falan to kaga wannan amma faɗa ba zai tuba ba Laifin Allah. ana gane wannan to ni ai mu Allah ya jefa masa imani radiyallahu anhu arda da ya ga kowa ba sai zo ya ce ya rasulullahi Allah ya jefa mu imani a musulunta amma ina da zaɓi guda biyu kana so in ɗauki takobi in shiga cikin sojoji kana yaƙi ko kuma ina da dabara da zan ruguza wannan rundunan kafiran gaba ɗaya sai ce takobin ka ɗaya ne zai mana dan Allah ka dubi malamin manzon Allah jama'a ku taya ni dubawa shugaban halitta fa koya mana auna abu kan mizani na zahiri takobin ka ɗaya ne zai ƙara da ce ko shikenan mun yi tawakkali da Allah zo ba da komai amin in dai kana da ba da zai ruguza yakin nan dama alharbu huda dama ai annabi ya fi karfin zuwa yaki sallallahu alaihi wasallam duk wani abu yana yi don koyarwa ne to wannan ma yana cikin karatu alharbu huda shikenan sai ya ce sai ya ce alaihi salatu wassalam sai ce to ya sallah amma fa ina neman izini zan faɗi waɗansu maganganun da ba daidai ba saboda ina neman tarwatsa dabara zan yi ce ba komai ka ji Allah ya fi maka saboda a ciki ba zai ce wa annabi mutumin nan wai sai da zai faɗi annabi ba tare da sifar risala ba don bai so su gane a musulunta zai ce Muhammad ba tare da ce Rasulullah ba saboda kar su ɗauka ya musulunta ne to in ba izini ya faɗa to shikenan ya shiga uku ya lalace ko da ya warga uku yakin to Allah ko zai biyo shi ba shi saboda girman manzo Allah sai da izini shi ba komai kai farko wanda ya fara zuwa shine je samu Yahudawa Madina banu Qurayza ya ce musu suka ce a dama abokin su ne tunda a'a no ai tunda aka fara wannan dambarwa ba mu ganka ba ya aka kaza da kaza da kaza ya ce ai ba ku da hankali ya ce menene rashin hankali suka ce to ku in ban da ku mutumin nan kaga cewa ne mutumin nan sai da izini tun da ya zo garin nan kuka yi alkawari shi ya taɓa sa muku alkawari suka ce bai taɓa ba bai taɓa ba eh to yanzu idan kuka fara yaƙi ana cikin yaƙi kar ku manta ba dangin sa ne na jini ba jini ya zuba da yawa wani abu nasu na zumunta ya taso aka ce a dakatar da yaƙi sai baɗi kuna jin yadda za ku iya da shi ne kawai ina wallahi ba za mu iya da shi to kaga ya jefa ya buɗe musu matsala sun ganta tunda shi ya iya buɗewa wa zai musu mafita in ba shi ba dole sai su je su ce musu to yanzu ne mafita daman farko sai ka ansatilin mutum ko ka ansatilin mutane wato ka kwakwance su su ji su a kwance su kansu sai su ne to ta yana za a ɗaure mu za a ɗaɗɗaura mu samu ana ji to suka to duk abin da ka faɗa dole su karɓa tunda kai ka bayyana musu matsalar ai ba solution da aka ko su ce a a bai ba dan da ai ba su ma ga matsalar ba saboda gajartan su kai da kake da tsawon ganin matsalar kai kake da tsawon ganin me solution shikenan sai suka ce to yanzu me za a yi ce abin da za a yi shine ku je wajen mutanen makka ku ce su ba ku akalla mutum goma ku rike manya muhimmai ku rike su a wurinku idan ku rike su zama kamar hostages wato kamar jingina cewa da alkawarin an fara yakin nan ba za su ba har sai an gama sai yakin ya kai logical conclusion saboda me shi ne alkawari in kuma suka ci an tsaye da yaki za ku yanka mutane nan to kaga suma ba su yadda yaki tsaya ba suka ce kai what a brilliant idea wannan shawara ta yi don ba abin da kai jingina da ya jingina sunan shi farihanun makbuza bayan kuntu wala safarin wala ta jiru katiba to to wannan hostel taking din nan yayi kenan suka je suka samu ya suka turo kafin su je sai ya riga su kuma ya je samu kafiran makka su ma dama mutune su ah shi ne ke ma dama makka yake a'a no ai tun da aka bar wanda babu mu ganka me ake ciki ne sai ce ai yaƙi ba zama ka sai da neman labari suka ce ya aka yi ya ce ka Allah tsino Yahuda mu ma muka ce amin kafirin mai kiga suka ce me ya faru ya ce suna can sun samu Muhammadu suna ta masa kuka cewa to kuma yana neman izini kaga ya faɗi wannan abin da bai faru ba misali suna can shi sa ne mai izini wajen suna sassan zai faɗi wannan magana suna can suna ta mar kuka wallahi sun yi da dama abin da su kwace ba zai yafi musu ba sai sun kawo akalla mutum goma a cikin ku muhimman ya yanka tukuna sannan ya yafi musu kai no ai mutu ba ku bi na bashi rantsuwa za su zo ai in kuma kun ki ku ba su shi kenan zai tafi bari ba a jima ba ko sai ga su zo dan sakon sa ha to ku ya za a yi kuma na haka mu mun baro garuruwan mu mun bar kasashen mun zo mun jibge a bayan gari ku kuna cikin iyalanku da matanku da yayanku ga hunturu ga tsananin sanyi da ana tsananin hamatan na yi dadan shekara biyar aka yi yaki ana tsananin hunturu lokaci sanyi kowa ya je madina ya san sanyin madina madina ba hunturu ma ta da dan sanyi sanyin ta bar tana kun ana hunturu madina na daban ne mu masu zuwa umra da hajji ma in muka je lokacin hunturu wani lokaci dole sai mun sa safan hannu da na kafa saboda sanyi na san tun muna yara muna zuwa da shi lokacin sai mun sai safan hannu mun saka a hannu saboda sanyi ba ka yatsun kafa kamar su faɗi to kun bar mu munan muna muna waje muna shan sanyi ku kuna cikin matan ku da kun mana adalci kan sai suka ce ai wallahi ku yi hakuri amma da yanzu abin ya zo ya zo kan gaba menene to kun ga dai yau juma'a gobe asabar mu ba za mu yi komai rana asabar ba ba za mu yi yaƙi rana asabar a addinin mu yahuda ba sa komai rana asabar قلنا لهم لا تعدوا في السبت بو انما جلس السبت على الذين يختلفوا فيه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت اذ ياتيهم في السبت إيه؟ يوم سبت شرعان to rana asabar da suka ce babu ta yanzu mai abin yi ai abin yi yanzu kawai shine ko za mu fara wani abu ba sai lati amma kafin nan muna so ku ba mu akalla mutum goma muhimmai a cikin kuma ajiye cewa da niyan alkawari an fara yakin nan ba tsayawa har sai an kare sai suka ce ha kaga yan rainin hankali kun ɗauka ba mu ji labari ba ko to wallahi mun riga mun ji labari ƙarya kuke ba za mu ba ku ba ku tafi ku ba mutane wuri suka ce kuma muna kuma aka ta tsina aka rabu da la'ana to wannan wato wani military tactician ne ya zauna ya tsara wannan a kwakwalwar shi annabi ya ba shi dama annabin da ke magana da Allah annabin da ya fi kowa basira da kwakwalwa amma don ya koya shugabanni ba da dama in wani ya zo da wata basirarsa kar shugaba ya zama ni na san komai sai yadda za a yau ga wanda ya san komai da gaske shi ba wai shi ya ce Allah ne ya ce ya san komai ya fi kowa komai amma ya ba da dama Ana ji? Kai, annabi akwai daɗi jama'a. Ko a filin yaƙi ko a zaman gida. Wallahi. Yanzu me ya fi daɗi a ce wanda fi kwa ilimi duniya da lahira ne ba da dama wani bayyana tasa basirar. Yadda kai akan daktonan ganuwa, yadda kai anan nu'aimu wajen tarwatsa arna. Allah ku duba mu wannan. Karatu ne muhimmai. To ƴan uwa, annabi sallallahu alaihi wa sallama. A wannan dare da dare bayan an yi baran-baran. akwai hadisin sayyidina Huzaifa ibn al-Yamani Allah ya kara masa yadda wata rana ya zance almajiransa ina so in dauko yadda ya bada labarin ne da da harufan shi Huzaifa a daidai nan inda gabar ta kai nan wajen yaki Huzaifa ya ce wato yana zai da almajiransa sai wani almajiri shauki ya kama ana ina tashin balaga na jazban nan sai ya ce ya ce kai wallahi da na zo zamanin manzo Allah kai da an ga jarin wallahi da an gaji Kai, kallo ya wuce mutane ko zai ba dufe ce dariya ya ce yaro kuruciya ke damunka ita bari in gaya maka wallahi zamanin annabi babu ni na wasa ba ya ce a kan da kadarin nan wallahi muna gaban annabi muna makyarkyatan ɗari cikin duhun ɗari ga yunwa ga tsoro yadda qur'ani ya ce wa zulzilu an girgiza mu zilzalan shadidan wallahi haka ne hunalika ibtilal mu'minun zilzalan shadidan yace saboda tsaban firgici da tsorata lokacin ga makirkitan ɗari ga makirkitan tsoro makirkita biyu muke wallahi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai je kam ɗin kafiran makka ya bincika mu halin da suke ciki ya zama abokin shiga na aljanna yace wallahi duk ilahirin da ake wurin ba wanda ya motsa ba kuma mai shakka amma shi Allah ya san ya girgiza mu wai in Allah ya ce zilzalan shadidan ka tsakani da Allah ina jin aiko na hura kawon ma bai wuce haka ba ko idan zilzalan zilzalan bai ce ma shadidan sai dai ya ce inna zalzalatu sa'ati to shehu nazim to shine bai ce wasu zilu zilzalan shadidan wace wallahi ba wanda ya motsa ya nana ta hasso uku yace a ƙarshe sai yace Huzaifa yace wallahi in bancin ya kama sunana kuma amsa ma dole ne wallahi ba zan amsa ba to da firgici nace labbaika ya rasulullah yace ka tashi ka je ka binciko mu abin da kafirin maka suke ce akan din su yace wallahi haka na tashi na tafi ina makyarketa yace da yake annabi yace da yake annabi gwanin tausayi ne hannaye ne sai sai ya kira ni yace Huzaifa kar ka je komai ba abin da ya same ka amma idan ka je kuma fa kar ka aikata komai kawai ka sa musu ido ka ga me za su me suke ciki ne kawai labari nake ga amma kar ka aikata wani abu yace ina zuwa na samu cikin du'an kunnawa shugaban su Abu Sufyan wuta yana shan dumi na samu wuri cikin jama'a ni ma na kame na zauna yace sai na hango tumbinsa gashi yana shan yana shan dumi yace har na zaro kibiya na sai ta tumbin sai na tuna annabi ya ce karka aikata komai sai na warware na mai yace can sai na sai ya miƙe tsaye yace jama'a kowa ya duba na kusa da shi zamu yi zancen sirri yace sai na kama da kusa da ni na jijjiga shi ce waye kai ina ka fito sai ce wani wani ce wani ne ai na ɗauka wani ne shi kuma shi kenan zauna kawai to kaga shi firgicin sa bai sa shi ko tambayi ne ko daga ina nake ba haka in farawa yanzu kama shi zaka kama ka jijjiga tukunna ana gani ba sai ce sai ce sai abu suna ce to jama'a kun ga wallahi zaman nan ba zai yi ba muna cikin ɗarin nan kwana da kwanaki mutanen da muka yarda za su taimaka mana yahuda nan sun saba alkawari yanzu ba mu da wannan abu da ne mana ba za mu zo nan kawai cikin ɗari da sanyi dabbobin mu da wannan din mu wuta ma sanyi na ta kashe mana abun nan ba zai yi ba sai dai mu tattara mu tafi suka ce kai ma kenan kana shiga ce bari ma ku gani ya hau kan dokin sa ma tun yana zaune to a takaice aka watsa aka kawo iska mai sanyi na gaske ƙura wa arsalna lahum fa arsalna lahum rihan wa junudan lam tarawha to ita ce iskar da Allah ya tura su a wannan da kuma mala'ikun da ba sa gani suka tarwatsa su suka watsa yace da na dawo ba sun matse da na samu na samu na samu yana sallah na fida dare yace sai na samu wurin zauna gefen shi da ya gina makirkitan dare annabi yana sallah ma tausayi ne yake cika shi ya gama istigraki cikin munajati da Allah amma wannan jin kan halittansa da shi aka kwaba manzon Allah ya ce wallahi sai zago mun mayafin kafadan sai ya ga ina makirkita he dan sako mayafin sai na dan samu na dan da ya idar sai ya juya ya dube ne ce me labari ta san mai gashi gashi da na gama sai faɗi su jiran godiya sallallahu alaihi wasallam shi ne aka watse kafiran suka watse aka dawo wannan shine khandak da khandak sai banu quraiza bayan an dawo gida kenan washe garin dawowa gida ko in ce ran da aka dawo ma ba washe gari ba ran da aka iso madina aka ƙara so madina ran nan manzala sallallahu ya sa ta a yi wa kai masa ruwa ban ɗaki zai wanke da yake an kwanaki a waje da zai wanke kansa sallallahu alaihi wasallama sai ga mala'ika ya sauko ya ce masa ku kun ajiye makami ya mu mala'iku ba mu ajiye ba Allah ya umarni a wuce maza a zarce a cikin banu ƙuraiza wa anzala allazina zaharu min ahli alkitabi sune banu ƙuraizan kenan sune ahli alkitabi min sayasihim wa qadha fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa warathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum kai wa ardallam ta dawa hadda nan inda nake zaune shine wa ardallam ta dawa tunda sabai ba su saka nan ba ko musulunci ya gaje wurin ko bai gaje ba duk inda ba su saka musulunci ya kai shine ardallam ta dawa shi kenan aka wuce aka tafi banu kurkuka a nan ne da ya fito zai tafi ya ce man kana minkum sami'an wa muti'an fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraiza duk mai jin magana ta duk mai mun biyayya to kada ya sanar da asas ya isa bani quraiza shi take wuce da sahabban da suke tare da shi ragowa kuma da suka ji sako a makare suka kama hanya suna sallah a suna suna hanya al'asar sai ra'ayi ya rabu annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mu jinkirta la'asar daga lokacin ta bane ba yana nufin mu yi sauri mu isa kafin la'asar mu isa bane kai mu Allah ya ji ya gani mun kasa da aka gara mu yi sallar mu kai suka ce kai ba ko kai shi fa iya larabci ba maganar da ya faɗa a fiye ce mai jin maganar sa mai masa biya kada ya dai sallar asar bane kai wallahi ko sai gobe za mu kai bane kai ba za mu yi la'asar ba sai gobe ke wayannan da suka fahimci cewa ana nufin a yi sauri ne suka yi alwalan suka getta sau suka yi tsaranan suka wuce gaba kuma sai da suka isan sannan suka yi lasa da aka je kara gabansa bai zargi kowa a ciki ba wannan shi ya bude babin ijtihadi da wannan da hadisin sayyidina ma'azu dan jabal da za a tura shi yaman bi ayi shay'in tahkum qala bi kitabillah fa in lam tajid fi kitabillah fa bi sunnati rasulillah fa in lam tajid fi sunnati rasulillah achayd fi ra'yi wala ali fa daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam صدق فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يرضي الله ورسوله da me zaka yi hukunci ita da littafin Allah in baka samu a littafin Allah ma'azu dan jabal kenan da sunnan manzo sallallahu alaihi in baka samu hukunci a sunan sallallahu alaihi wasallam zan yi kokari bazan bazan yi ragonci ba shine la la ya duku kabalan la ya duku ba to wala adu bazan yi sanya ba ana ganewa lam alu judan kenan ba zan yi sifiyarin wani effort ba zan iya kokari sai na ga na samu ku annabi sallallahu alaihi sai ya bugi kirjina ya ce ya ce na gode Allah da ya muwafaka ma wato manzon manzon Allah ya zuwa ga abin da ya yarda da Allah da manzonsa to wannan shi ya bude kofar ijtihadi cewa man ta da fa asabu fa dau ajrani man ta da fa qafa dau ajrani wai gashi dai sun yi sabani annabi ce kai ga fa yadda nake nufi ya bayyana musu ma me yake nufin yana nufi a da asar ɗin aka lokacin bai faɗa ba don ɗayan zai ji kamar ya aikata laifi sai ya bar su ya shiru sallallahu alaihi wasallam madulla asar ɗin su ta yi da zai ce ɗayewa ne tafi ku sake sallan ku da gangan kun bar sallah akan lokaci ko kuma ku ko ba ku biyayya wa Allah da manzon sa tunda kun tsaya kun yi sallah bayan na ce sai an yi su duk bai faɗa ba ana ji wannan karatu ne muhimmi yana cikin ka'ida cikin kawai na usul cewa wannan shi ya ba da dama a samu ijtihadi shi ya haifar da ijtihadi shi ya ba da shi ne kofar ijtihadi ta samu a musulunci to da ya je banu ƙuriza Allah musalli ala sayyidina Muhammad da ya je sai suka rurrufe daman da yake ganuwa ne su shine min sayasihim din jam'u sisin wato ganuwa ana ganewa suka da yake gida unguwannin nasu duk ganuwa ne sai suka yaje yana ya ikwatar ƙidata ta walhanazir to haka alƙunan malla na hullahu on ga diba da wajen alamin hul ƙidata ta walhanazir wa bar ɗagun ulaika sharrun makanan ba wai sha abdullahi muktar ba sharrun makanan ba yadda suke kiran su wai da chosen people of god ba no sharrun makanan wa dallu an sabai sun to shi ne sai suna ce aya balkasin kai kuma zaki ba ta adanka ba ne ai ba zagi ba gaskiya ya gaya musu dama ya ce wala wala aqulu illa sidqan ko zo da yayi ma bai faɗi sai gaskiya to shine wala kad alitum la zata bi kasat fakna lam kunu to zan zo da suna da yan uwa inda kansu to yana da wani dan kawun su gungun biri yana da wani dan babban shi da ya taba zama alade ana ganewa dole kuma yana da kakanni annabawa shi ta kota yana igiya ta jashi yana iya zama in ya zama mutum kirki ba mamaki kakannin sa in ya zama mutum banza a babbanin sa akwai wani wanda ta zama gogon biri ko ko alad to shine sallallahu alaihi wasallama sai ce sai ce sai suna ce ce musu sai ya ce to ziya suke so lokaci ba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين